المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau laraba sha shida ga watan zulqada shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da sha hudu ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 55 a cikin wannan littafi mai albarka na zadul mustaqni wanda yau insha Allah ta'ala muna cikin kitabu sifatu sala babu sifatu sala babin da ke magana akan sifar sallah yadda musulmi ya kamata ya yi sallah kamar yadda shari'a ta karantar mun taho tun daga kabbaran harama har mun zo karatun fatiha da karatun sura yau za mu tashi a ruku'i kai darasi na nawa hamsin da takwas to darasi na hamsin da takwas ka ce amma kuma da bakwai ka sa'a nan ko da bakwai wancan satin da bakwai wannan kuma da biyar wannan kuma da takwas ko na'am to اختلف العلماء yanzu dai ni yanzu takardar ladanai daban takardar masu rikodin kuma daban ban san ta ladanai ita ce daidai gaskiya ne to ba damuwa za a san yadda za a insha Allah ta'ala malam ya ce sun mayar ka'u mukabbiran rafi'an yadaihi ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع bari mu tsaya nan summa sannan bayan mutum ya gama karatun sura yarka'u mukabbiran sai ruku'i yana mai yin kabbara abinda ake nufi da mukabbaran mukabbiran ma'ana yarka halata kaunihi mukabbiran yana ruku'in yana yin kabbara za mu yi aikace yanzu insha Allah saboda abu huraira yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukabbiru idza qama ila sala annabi idan ya tashi zai sallah yana kabbara summa yukabbiru hina yarkau kuma yana yin kabbara lokacin da yake ruku'i muttafaqun alaihi to anan abinda ake nufi a shi ne bayan an gama karatun sura menene abin da mutum zai yi in yana gama karatun sura ya tsubuto ka'iman zai tsaya a tsaye to ana so a samu wani abu da ake cewa sakta latifa dan shiru kaɗan minal jinnati wan nas Allahu akbar ba wai من الجنة والناس الله أكبر ba daidai ba ne sai ko 'yan wasa gane idan mutum ya gama karatun sura ba zai rukuyi ba to tsakanin gama karatun suran da yin rukuyin akwai wani abu da ake cewa saktatun latifatun wani ɗan shiru kaɗan ɗan kaɗan ba a ajiye masa minti ko seconds ba kawai dai kai shiru a ji kayi shiru sai ka ɗan a mai da numfashinka irin shirun da zai mayar maka da numfashinka minal jinnati wannas Allahu akbar kaga numfashinka ya dawo kayi rukuyi to shine abin da ake nufi kafin ka yi rukuyin za ka yi wannan shirin ba wai kana gama surar numfashinka bai dawo kuma ka wuce da kabbarar yin rukoyi ba a la ya juzu tisalu qira'ati sura bi takbir bi takbirin rukuwa bai halatta a hada wato karatun sura da kabbarar ruku'i ba saboda hadisin samura a riwayar imam abi dawuda fa idza faraga min alqira'ati sakata samura yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya gama karatu kafin yayi ruku'i yana yin shiru kafin yayi ruku'i yana yin shiru yanzu an gane wannan gabar ko tayi mun gama karatun sura za mu yi ruku'i wannan ko liman ne ko mai sallah shi shi kadai ne ba a son hada karatun sura da kabbarar ruku'i dole sai an samu wani dan saukan numfashi sai a ruku'i kar ku manta muna bayani ne akan yaya musulmi ya kamata yin sallah irin wacce annabi yayi shi sallallahu alaihi wasallam shi sa duk gaba idan muka kawo sai mu ce ga abin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam rafi'an yadaihi yana mai daga hannayensa ana cewa rafi'an yadaihi ma ibtida'ir ruku'i kenan in zaka fara yin ruku'in to zaka daga hannayenka kenan ruku'in ana yin sa ne da daga hannu kamar zaka yi kabbara harama in zaka yi kabbara harama bakar Allahu akbar ba to haka in ka gama karatu ba hannunka yana kirji ba to zaka yi ruku'i shi ma sai kai Allahu akbar sai ka tafi shi kuma wannan akwai hadisi na Abdullahi dan Umar yace ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idan tataha as-salah naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai bude sallah rafa'a yadayhi hatta yuhadi mankibai yana daga hannayensa sai ya daidai da kafadunsa mun karanta wannan da ibnu umar yace naga annabi idan zai kabbara harama yana daga hannunsa Allahu akbar hatta yuhadi mankibai sai yayi daidai da kafadunsa mun faɗi wannan riwayar muka kawo riwayar aka ce yana yi daidai kunne ko dai iya kunne ko iya wannan ya ce wa idan arada an yarka'a haka in ya zo zai yi ruku'i ma rafa'a ya daihi kazalika kenan annabi in zai yi ruku'i ma to sai ya dada daga hannunsa wa ba da ma yarfa'u ra'sahu haka idan ya dago kansa daga ruku'i kenan shi ma yana yin sami Allahu liman hamidahu ya daga hannunsa wannan hadisin bukhari ne da muslim suka ruwaito shi na'am yanzu ina tsaye anan ina karatun sura ina karatun sura ina tsaye ga hannuna قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كاجنا يشيروا sai ne Allah kaga kaga hannuna yana nan ko to da zan yi kabbaran saboda kabbarar da zan yi sai ne me Allah sai in tafi ne ruku'i to anan abin da ake so ƴan uwa su gane shine ba a san hada karatun sura da kabbarar ruku'i walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar ba daidai bane ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر هكذا نبدا سكتة لطيفة sannan kuma na yi abin da ake so yadda ibn umar ya ce annabi idan zai yi ruku'i yana mai yana ɗaga hannunsa kaga da zan yi ruku'i sai na ɗaga hannu ba wai walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar kaga na yi kabbarar hina arka lokacin da zan yi ruku'in to amma kuma ban daga hannu ba da haka in dai sallu kamar ra'aytumuni usalli ne to za a yi ana me ana ana daga hannu yanzu na yi ruku'i Allahu akbar to sai kuma yace kuma ne microphone din sai kuma yace a riwayar a hadisin yake cewa yana kuma yin kabbarar idan hina ya rufa ra'sahu lokacin da yake dago kansa yanzu nan ina rukuyi yau nayi nayi rukuyi Allahu akbar ko to ba zan dago ba sami Allah ka gani sami Allahu liman hamida to yanzu yau za mu karanta idan na yi sami Allahu liman hamidahu hannun nan sakinsa zan yi ko zan daɗa mayar da shi inda ike ne a lokacin da nake tsaye ina karatun sura iya gabar da nake so uwa su gane mun ce idan an zo ruku'i an gama karatun sura a ɗan yi shiru sai a yi kabbarar ruku'i a tafi tare da kabbarar a tafi tare da kabbarar kada من الجنة والناس الله أكبر ba daidai ba ne kuskure ne kaga sai da kai kabbar sai kai rukui dan an ce hina ya raka'u lokacin da yake rukui kenan Allahu akbar kana kibuwa kabbar ka tana gare kuma kana yin kabbara sami Allahu liman hamida da sami Allahu liman hamida lokacin da ka dauko kanka ma kai kabbara shine sabon da nake so mu gane sai bashin da ake mun yanzu nace sami Allahu liman hamida to ya zan yi haka ko haka haka bayan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd to wannan ɗan tsayuwan hannuna yana kafada ne a yana ƙirji ne ko hannuna yana sake za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala malam ya ce wa ya za'uhuma ala rukubataihi mufarrijatayhi al-asabi mutum zai sanya waɗannan hannaye akan gwiwowinsa mufarrijatayhi al-asabi ya buɗe yatsunsa wannan gwiwa ta ce wannan gwiwa ta ce na yi kabbara na yi rukui wannan hannayen da na ɗaga ɗin idan na yi rukui na zan aje su a cinya a a ƙauri a a ala rukuba ta yake akan gwiwa shi ne rukuba to idan ka zo ajiye hannun yaya za ka yi mufarrija ta yi asabe waɗannan 'yan yatsun a buɗe haka Allahu akbar in dai ruku'i ne za ka yi to hannun ya zama 'yan yatsun a buɗe suke ba haka Allahu akbar ka damƙe su ba ba daidai ba ne ana koya mana yadda aka ga annabi yana sallah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci ni mufadda ce da asabi hannayen a buɗe amma wannan cewa mufaddijar ta yi al'asabi ɗin malamai suka ce an su haka in mutum ya haka ya kyautata ya kuma yi irin na annabi sallallahu ba cewa aka yi idan bai buɗe ‘yan yatsunsa ba sallar ba ba ba haka aka faɗa ba amma dai an so ka yi mai kyau yadda shari'a ta ce kai saboda manzala sallallahu alaihi wasallama an ce ya gaya wani sahabi إذا ركعت إذن كي ركوئي فضع راحتيك كسن راحة مي راحة نعم تابين هننك على ركبتيك أكم بيوينك to kaga in kai bude hannun shine nan zai hau kan kokon gwiwar to shine sunna ina fata hadisi Abu Dawud da Albani yace hadisi ne hasan kuma an ruwaito a kamar yadda albani ya inganta riwayar an ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ruku'i yatsunsa a kan gwiwansa a buɗe to shi ne mai littafin ya ce mufarrija tayil asara to sai malam yake cewa mustawiyan zahruhu bayansa shi mai sallan ya zama a daidai to yaya za a yi bayan mai sallah ya zama daidai kada ya doro kenan kada ya wani kusumbi kuskure ne to zai sanya kansa ya zama setin gadon bayansa nan ƙiyasa in an auna zai zama setin gadon bayansa kada ya ɗage kan ya yi sama da gadon bayansa kada kuma ya kifa kan ya zama ƙasan gadon bayansa in yi haka to ruku'insa bai daidai ba shine yace fala yarfa'uhu wala yakhaffiduhu ko yakhfiduhu ba zai daga ba ba zai kuma kwantar da shi can ƙasa ba ibnu maja ya rawaito daga hadisi daga wabisa ibn ma'abat yace ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam naga annabi yana yin sallah wa kana idza raka'a sawwa dhahrahu annabi idan yazo ruku'i yana daidaita bayansa hatta law subba alayhi alma lastaqarra da za ka zuba ruwa a gadon bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to da ruwan nan ya daidaita ya tabbata a kai ruwan ba zai zube ba kai ya ce na ga annabi ya yi rikoyi inda za ka zuba masa ruwa to da ruwan nan wallahi ba zai zube ba na na aisha ta ruwan ta ce manzo Allah idan ya yi rikoyi muna kallonsa baya lam yarfa har asabu baya daga kansa kuma baya miƙar da kansa walakin bai na zalika sai dai tsakani tsaka-tsaki ne hadisin bukhari da muslim kai ya kaɗan ƙaramin yaro da su bari mu dan buga don ni na wuce birnin nan wani abu zai faru a yi ƙwarai da gashi eh wannan mala ai wanda ya sha wannan ruwan sai wanda sai da sai wanda ya buga kaji ai zo ta nan okay ta nan ko hau ta nan hau kai bismillah ka hau hau yawa to yanzu haka da haka yawa a menene karatun namu mustawiyan zahabu annabi ya daidaita bayansa to ya ne ne daidaita ba yake sun kuya hukumi sun kuya to kaga wannan bayan sa bai daidai ba me yasa kaga kan ya yi haka to duk rukunin da mutum ya yi shi haka kuskure haka ne kaga ne kaga nan setin nan ke sun kuya sosai malam ni nan da ne sai daga kamar eh yawwa to kage yanda yaron nan yayi to kuma menene zai baka ka gane daidai ne duk wanda yake so ya ruku ya daidai to wannan idan kaga idan nan ya kalli inda zai sujada idan sai ya kalli inda zai sujada to shine nana Aisha ta gaya mana manzan Allah sallallahu Alaihi sallama idan ya zo baya kafa kansa ya miƙar da shi kamar haka kenan daga kan kalli can kalli wanda ne yawwa to annabi baya haka wannan ba ruku'i bane sannan walam yakhfidhu baya sunkuyar da shi leka nan bayan kanan leko can leka yawwa kaga duk wannan sunkuyo ne ai to duk wanda ya ruku'i wai saboda tsoron Allah ya ce zai sunkuya sosai kaga nan can yake kallo ko kalli can to kaga wannan ba ruku'i bane bai yi ba wannan kuma abun tsoron shine malam hadisi ya zo cewa duk wanda ya sallah lam yutimma ruku'ahu wa sujudahu bai cika ruku'in sa yayi kyau ba sujudar sa ba ta yi kyau ba to sallar za a dunkule ta a jebe shi da ita tana tsine masa albarka tana cewa dayyaka Allahu kama dayyatani Allah ya tozartar da kai bawa kamar yadda ka tozartar da to wallahi mala a ruku'i kadai idan ka ga ruku'in da mutane suke mala akwai abun tsoro wallahi to sallu kama ra'aytum muni usallin kaga dai an gaya mana ya annabi yake daka zamu maimaita kun ga hannu ga tafin hannu nan ana bude su ko dora su anan akan gwiwa a bude bude yatsunka nan ma bude sasu a haka sun kuya daga kanka haka yawwa kalli nan to kaga nan in ka zuba nan nan ko yanzu ka zo ka zuba ruwa a nan zai dan zauna a nan idan ka dauko kankana ko ƙwarya ka dora a haka za ta zauna duk wanda ya rukuyi an dora ƙwarya ko kankana ba za ta zauna ba to rukuyin bai daidai ba yanzu da akwai ƙwallo ko bal in muka ga dama sai mu dora ta anan za ta zauna shi kansa ruku'in na mala yana buƙatar training mutum ya rinka yi matarsa tana duba hajiya duba min yaya kika ga yayi ko bai yi ba ai kwarai da gaske an fahimci wannan yawwa to dan kafin ya sauka akwai wani abin da zamu zo mu karanta na kuskure da ake haka aka ce haramun ne mutum ya zo ruku'i ya haɗe yatsunsa haka yi haka kaga haka to a da a farkon musulunci idan an zo sallah yanda ake ruku'i miƙen yatsun haɗe su kaga hakan nan to sai a sunkuya sai sa su tsakanin yan haka kun gani da haka ake yi to haramun ne yanzu kar wani ya zo ruku'i ya irin wannan ba a dunkule hannu haka a soke su haka kamar mutum yana kwanciya wannan kuskure ne laifi ne to je ka barakallahu za ka sake dawowa insha Allah jama'a ana ganewa kuwa to sai mu je mu yi ta gwagwadawa abinda za ka yi yau in ka tashi ka kankanan ka ta dubu uku ka tafi da ita wallahi kuwa eh ka je ka cire rigar ka ko ka bari garka sun kuya a falon ka ce ku dora min ita mu gani to abinda aka ce idan baya daidai ruku'in ka bai yi ba sallaka ba ta yi ba kaga bai kamata kai wasa da shi ba gaskiya da haka musulmi idan mun yi sallah in mun zo yi sallah mai daidai kar mutum ya zo ruku'i ya daga kansa kamar idan mota Allahu akbar yana hannun gaba a'a kada kuma ya sunkuyar da kan yana leko ƙasa wannan da ya saba shari'a sannan ana so mutum ya buɗa wato ɓangarorinsa wato damatsinsa kada ya yi ruku'in ya matse a haka ka yi ruku'in ka matse a haka wannan ba a san haka saboda an rubutu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya yi ruku'i yana rike hannayensa yana rike kuyoyinsa ka hannun kabidun alaiha kamar ya damki gwiwar ya buɗe hannun sannan kuma yana buɗa nan ɗinsa gefe da gefensa baya yin ruku'in ya matse wannan kuskure ne in ma mutum yana yi to abinda ake so shine dai mutum ya sunkuya a ta yadda zai yi daidai tsaka-tsaki daidai wa daida waya kulu to ga addu'a kuma addu'a da zai faɗa a idan ya zo yin ruku'i ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wannan addu'a a cikin ruku'insa in annabi ya ruku'i subhana rabbiyal azim yake faɗa haka imamu muslim da sauran malamai suka ruwaito kuma takaituwa akan subhana rabbiyal azim din shine yafi dacewa kuma shine ya zo a riwaya malamai sun faɗa cewa kamar da imam ahmad ya faɗa allah masa rahama da jamhurin malamai da ahlul hadis suka ce wannan addu'a da aka rawaito subhana rabbiyal azim da annabi yake a cikin rukuyi wajibi ne ma sai mutum yayi ta saboda hadisin uqba yace yayin da Allah ya saukar da fasabbih bismi rabbikal azim a cikin suratul waqi'a manzo Allah ya ce ij'aluha fi ruku'ikum fasabbih bismi rabbikal azim to ku sanya wannan fasabbih bismi rabbikal azim a cikin ruku'inku Imam Ahmad ya ce tunda annabi yayi umarni ya ce in kun yi ruku'inku ku sanya subhana rabbiyal azim to ya zama dole ne wannan addu'ar subhana rabbiyal azim a cikin ruku'i dole ne in ji Imam Ahmad da kuma jumhur ahlul hadis malaman hadisi Ahmad da abu dawo da Allah musu rahama da sauransu duka sun ruwaito wannan imam annawawi ya faɗa cewa tasbihur ruku'i was-sujudi wa su'al al-maghfirati wat takbirati ghayr takbirati iham kullaha sunna laysa biwajib nawawi da yazo sai ce addu'o'in da ake yi a cikin tasbihin da ake a ruku'i da wanda ake yi a cikin sujjada da neman gafara da ake na addu'o'i da kuma kabarbarin nan takbirat ina kabarbari ba mun ce ai kabbara in za a yi rukui ba ai kabbara idan za a dago daga rukui ba banda kabbara harama imamun nauri ya ce dukkansu sunna ne ba wajibi ba ne kamar yana mayar da martani ga maganar imamu ahmad ta wajabta yin tasbihin subhana rabbiyal azim a cikin rukuyi duk da yana da hujja tunda umarni ne manzon Allah ya bayar kuma al'amru as-sabiru an annabi sallallahu alaihi wasallama almutajarridu anil qara'ini yufidu luju a wajen malaman usul duk umarnin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu wasu dalilai da suka sarrafe shi suka canja shi daga wajibci to yana nuna wajibci to wannan dai shine maganganun malamai ammatan general maganganun malamai tasbihai da addu'o'i da ake a cikin ruku'i da sujada wannan ba wajibi bane sunna ne saboda hadisin musi'u salatihi da kuma hadisan da suka zo a cikin al-azkar dukkan su gaba ɗaya mahmulatun alal istihbab menene hadisin musi'u salatihi da aka zo annabi ya koya wa wanda bai iya sallan nan musalla ai kun ga ba a zo aka ambaci waɗannan abubuwan ba kuma duk abin da yake na dole ne na tilas ne ai annabi ya yi bayaninsa suka ce tunda annabi bai faɗi shi ba waɗannan askar ɗin ba yana nufin wajibi ba ne sunna ne yana fata ana fahimta to a cikin wata riwaya subhana rabbiyal azim akwai ƙarin wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to yanzu a za mu yi magana akan wannan ƙarin wa bihamdihi wasu malamai suka ce kar a ƙara kar a ƙara kawai subhana rabbiyal azim saboda ƙarin wa bihamdihi din bai inganta ba riwayar da ta zo ta ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ƙarin wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ƙarin wa bihamdihi din bata inganta ba ƙarin da haka me za a tsaya subhana rabbiyal azim ya isa subhana rabbiyal a'la ya isa wannan kauli ne daga cikin wato maganganun malamai wasu kuma suka ce a a ƙara kamar yadda irin su maciyu bin miya ya tafi a kai kuma suka ce lokaci lokaci ne za a rinka ƙara wani lokacin kuma kar a ƙara wani lokacin kuma ma a yi wani addu'ar ai ba shi kadai ba ne ba su ma'anar rabbiyal azim ba ne shi kadai a akwai subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh akwai wannan shi ma wata addu'a ce da ake yi a cikin sujjada ko rukuyi akwai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li shi ma wannan duka ana yi to yaya za a yi lokaci kaza kai wannan lokaci kaza kai wannan um, to shin ana yin addu'a cikin rukuni yanzu idan mutum ya sujada ba yana roƙon Allah ba bayan tasbihin da yayi ta roƙon Allah Allah ba ni kaza raba da kaza to a rukuni shi ma ana yi suka ce a riwaya abin da ya zo shine manzo Allah ya ce fa amma ruku'u fa azimu fihi rabb idan kun yi ruku'i ku girmama ubangiji a cikin ruku'i abinda ake so mai sallah yi ta subhanallah yi ta waɗannan azkar na girmama ubangiji tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine ainihin wato kauli na farko amma imam bukhari a cikin sahihinsa shi ya tafi akan ra'ayin halaccin ayi addu'a a cikin ruku'i kamar yadda ake addu'a a cikin sujjada dan babi mai yace babu addu'a fi ruku'i a cikin bukhari babu addu'a fi ruku'i babin da ke magana akan halaccin yin addu'a a cikin ruku'i dan ya mai da martani ga waɗanda suka hana yin addu'a a cikin ruku'i ya kawo hadisin Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gulu fi ruku'ihi wa sujudihi annabi yana faɗa a ruku'insa yana faɗa a sujjadarsa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli Allahumma gfirli ba addu'a bace Allah ka yafe mini Allah ka bani Allah ka raba ni kaza addu'a ne to ko tunda annabi yana faɗan wannan a cikin ruku'i kuma yana faɗa a cikin sujada kenan ya halatta inda wasu addu'o'i da mutum zai jefa a cikin ruku'i kamar yadda yake jefa a cikin sujada ma babu laifi a bisa wannan ra'ayi daga ainihin wato ra'ayukan malamai um, akwai malaman da suka ƙi a yi addu'a cikin rukuni daga cikinsu akwai imam malik a malikiya dudan malikiya baya yin addu'a a cikin rukuni saboda imam malik ya hana me dalilin sana gaya mu cewa aka yi iji aluha fi rukuni subuhun quddus rabbul malaikatu subhana rabbiyal azim da haka bai yadda a yi addu'a a cikin rukuni ba فأما الركوع فأظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء hadisi ya zo cikin muslim marfu'an idan kun yi sujada ku yi ijtihadi wajen ku yi kokari fihi fi du'a fa kaminun an yustajaba lakum shine yafi dacewa a amsa muku Allah yana karban addu'a a cikin sujada masu mai da martani ga imamu maliku rahimahullah suka ce ai wannan ai wannan hadisin ai baya hana yin addu'a a cikin rukuyi kamar yadda kuma bai hana a girmama Allah ma a cikin sujada ba hadisin ai baya ce in an yi sujada kar ku girmama Allah ba ku yi a cikin sujada ku yi a cikin rukuyi ina fata ana fahimta yawwa um fashtahidu fihi fid du'a Allahumma kulli duka yana ciki Allah ka gafarta min kuma riwaya ta zo kamar yadda malamai suka faɗa dangane da adadin zikirin da mutum zai yi a cikin ruku'in guda nawa ne yanzu a ce mun dauki subhana rabbiyal azim ko mun dauki subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh to kwaya nawa mutum zai mafi karanci shine kwayawo karar mutum in mutum ya yi wannan subuwan kudusun rabul mala'ikati wa ruhu kwaya ɗaya to ya munana kwaya biyu ya munana ya yi kwaya uku to in ya ga dama kuma zai iya yin ashirin ma ko sama da haka subhana rabbiyal azim guda uku shine mafi karanci wasu malamai suka ce ba za a saki mutane haka ba musamman limamai suka ce liman kai yayi ya wuce goma wa ala halil imami ashirin mafi yawan adadin addu'ar da liman zai yi sorry tasbihin da liman zai su bada rabiyar azim ko su bada rabiyar ala in liman ne tun da yana jan mutane akwai hakkin mutane da masu rauni da larura to ya tsaya a goma don kada ya ji an ce ba iyaka ya je watsa musu hamsin ko sittin amma in shi kaɗai yake yin sallarsa wannan duk girmama Allah ne wannan babu laifi sai dai kuma yayi wata addu'a ce da tafi wannan wato tsawo a imam ahmad ya ce muna da riwaya daga imam al-hassan al-basri ya ce at-tasbihu tamu imam al-hassan al-basri ya ce at-tasbihu tamu cikakken tasbihi a sallah sab'un guda bakwai in dai kana so ka yi tasbihin ka na cikin ruku'i ko sujada cikakke to kwaya bakwai wal wasatu khamsun tsakiya tsaki kuma biyar wa adnahu salasun mafi karanci kuma guda uku ina fata ana fahimta akwai riwaya da ta zo ta Abu Dawud da Imam Tirmidhi amma riwayar mursala ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه idan ɗayan ku yi ruku'i ya faɗi subhana rabbiyal azim sau uku wannan shine mafi garaci duk da riwaya ce mursala wal hadisul mursal dhaif to amma dai wannan din zai taimaka wajen ɗora mutane akan akan daidai shekul islam ibnu taymiya yayi magana yace wannan magana ta yin tasbihi kada ya kasa da uku bihi tamassaka al-fuqaha shine malaman fiqh suka yi kamo da shi suka yi riko saboda akwai dalilai a da suke karfafa ka albani Allah ya ji kansa rahama shi ma da yazo kai yace fihi ahadithun kasira yadullu akwai hadisai masu yawa waɗanda majmu'iha ala subuti taqidihi bi thalathin in ka hada hadisan da yawa sun zo suna nuna dai kawai mai sallah kada ya yi ƙasa da tasbihi kwaya uku a rukuri ko sujada amma wannan ya saba wa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala shi na da wani ra'ayi ba wannan ba imamu tirmidhi yace wal amal alayhi inda ahli ilmi haka malamai suka yi aiki da wannan sun so kada mutum a ruku'insa ko sujadarsa ya yi ƙasa da tasbihi guda uku to idan mutum sallah shi kadai zai ba nafila kake duk wannan karatun bai shafi mai nafila ba a wajen yawa kenan amma ya shafi mai nafila da mai yin sallah shi kadai ta farillarsa a wajen karanta adadin yanzu idan yawa ne to malamai suka ce la hadda li layatihi babu iyaka ga adadin tasbihan da zaka yi ta in kai ne kake sallaka amma suka ce malam yakhfa sahwan idan mutum baya jin tsoron kada kuma ya rafkanuwa kamar yaya kai sujjada subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala ka dage kana ta tasbih Allah sa albarka ko subuhun qudusur rabbul malaikati wa ruh ka je ka zuba wajen 300 ko 400 ko wani adadi to dade wannan zai iya sa sai ka ta to wai ni sujada nan ta farko ce ko ta biyu ina fatan kuna ganewa to in yawa ya kai ga zai rudar da kai ka san wani abun ka dade kana yi sai ka gigice to shine malam yakhfa sahwan kada a yi shi yayi yawan da mutum zai rabka ne kuma ya zo ya kama wata sujada ba a ji da da kabli kamar yadda a cikin al-insaf dan haka dai ya danganta ga iya ra'ayinka daga yadda kai babu laifi ba a tsananta maka ba ba a kuntace maka ba tai mun gama wannan malai ce sun mayar fa'ura asahu wa yadayhi sai ya dago kansa wa yadaihi kuma ya dago hannayensa saboda hadisin ibnu umar da muka karanta dole in kai ruku'i ka dago daga ruku'i ai ka daga kanka hannunka da yake rike da gwiwanka ba dole ka dago shi ba to shine ka daga kanka ka daga hannaye qa'ilan kana mai cewa imamun wa munfaridun ko kai liman ne ko mai sallah kai daya sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamidahu da liman da mai sallah shi shi kadai duka za su faɗi wannan sami Allahu liman hamidahu a jere ake so ai um, sai kuma rabbana walakal hamdu ko an ce manzon Allah sun sallama yana faɗan sami Allahu liman hamidahu shi yasa kuma an kun sallah kuce sami Allahu liman hamidahu a cikin al-mubdi'a yace me ake nufi da sami Allahu liman hamida kalmar sami Allahu liman hamida ana nufin istijaba Allahu liman hamida Allah ya amsa wa wanda ya gode masa kai sallah ka ce alhamdulillah alhamdulillah to sai ka ce sami Allahu liman hamida ana nufin Allah ya amsa godiyar da kai masa a cikin karatunka hadisi ya zo a cikin riwayar Ibn Umar da imam bukhari ya rubuto kitabul azan da dai sauransu duk sun tabbatar da fadar sami allahu liman hamidahu ga liman da kuma mai yin sallah shi shi kadai wa ba'da qiyamihima rabbana wa lakal hamdu wa ya kula ne kenan su din za su fada ko dai liman ko mai sallah shi kadai in ya dago ya miƙe shine qiyamihima su su biyan ko liman ko munfaridi to zai ce rabbana walakal hamdu kenan abinda aka sani sami Allahu liman hamida in ka miƙe daman kana dagowa ne sami Allahu liman hamida ko kana daidaita sai ka ce rabbana walakal hamdu ko rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu rabbana ولك الحمد ربنا لك الحمد duka wannan riwaya ta zo mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du akwai rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu kawai shikenan an gama akwai kuma mai ƙarin in kana so ka daɗa ƙara wannan addu'ar mil as-sama'i wa mil al-ardi wai me ake nufi rabbana ubangijinmu wa lakal hamdu ko lakal hamdu kai ka cancanci yabo da godiya fal cikin sama mil'a ina gode maka Allah fal cikin sama kaga dan adam ko da bai yi fal cikin sama ba amma yana so Allah ya bashi ladan godiyar Allah fal cikin sama shine mil'a a wata riwaya wa mil al-ardi da cikin ƙasa duka nan sai ce wa min amma ita min shay'in ba'du da kuma hamdalan nan godiyan nan ta zama cikin duk wani abin da ka so daga baya komai Allah ka bani ladan gode maka fal cikin komai da ka so tabaraka wa ta'ala mana ina maka godiya da wannan godiyar gangan jiki ne da ta cika sama da ƙasa akwai allahumma rabbana walakal hamdu akwai allahumma ƙarin allahumma yanzu nake rabbana lakal hamdu shine zaka ji masallaci allahumma rabbana walakal hamdu to ita ma akwai riwaya allahumma rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu duk akwai wasu malaman suka ce wa bila wawin afdalu ayi rabbanan babu wawdin shi yafi rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu kaga ka wullar ka jefar da wawdin karka sa wawdin wasu malamai suka ce a cire wawdin ina fata ana fahimta to duka wannan akwai riwaya da ta zo a cikin muslim riwaya a cikin abu dawud kitabu sala duk ya tabbata annabi yana faɗa sallallahu alaihi wa sallam faɗin a rabbana lakal hamdu bayan sami allahu liman hamidahu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu duka wannan min fi'ilihi ne sallallahu alaihi wasallam yana cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yazo a cikin al-mughni na ibnu qudama da kuma sauran littattafai abu ne da ana so mai sallah ya faɗa maganar cire wawu a ko kuma da wawu magana kawo akwai riwaya da ta zo hadisin ibnu umar da anas da abu huraira duk sun kawo da wawu da haka ba laifi ba ne in an saka wo ɗin sabanin waɗanda suka ce kada a saka wo akwai riwaya da ta tabbatar a yi amfani da wani to shin mamu akwai abin da ne shiru ban yi magana ba kan na wuce mamun da yake bin liman sallah a masallaci in liman ya ce sami allahu liman hamida shi ma zai ce sami Allahu liman hamida ko kwa zai ce rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana yanzu ina magana ne akan mamun da yake bin liman sallah shi ma irin yadda liman ya ce sami Allahu liman hamida shi ma zai fada ko bai fada ba to wannan gabar akwai ƙarin juna ƙarin ilimi wa juna da malamai suka yi na fiƙihu wasu suka ce sam ba a shar'anta wa mamu ya ce sami Allahu liman hamidu me dalilin ku suka ce ga hadisi nan manzo Allah ya ce idan qala al-imam sami Allahu liman hamidu fa qulu rabbana wa lakal hamdu idan liman ya ce sami Allahu liman hamidu ku me annabi ya ce ku ce rabbana wa lakal hamdu suka ce annabi ya gama bayani to sai waɗanda suka ce a zai faɗa suka ce a hadisin annabi ya ce kada ma mun ya faɗa ne? a hadisin ya ce kar ya faɗa zai iya cewa shi ma tunda ya ce sallu kamar aiki wani usalli ku sallah kamar yadda kuke gaga ina sallah tunda shi ma liman ya ce sami Allahu liman hamidahu ma mu shi ma ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ya hada bi nurun ala nur suka ce liman ba yana kabbara ba shi ma ba yana kabbara ba me yasa liman yana kabbara kai ma kana ta to ya zai ce sami Allahu liman hamidahu kawai kai shiru ka ce rabbana wa lakal hamd to wannan akwai sabanin malamai akai suka wasu sun ce kar a faɗa to shine zaka ji wasu a masallatan mamu ba sa cewa sami Allahu liman hamidahu saboda sun ɗauki wancan ra'ayi na malamai da suka ce ba sai an faɗa ba layin shirau su kuma waɗancan suka ce babu nassin da ya ce kar a faɗa tun da ba a hana a faɗa ba suka ce babu dalilin a ainihin wato ba ni sunan shi a hana mutane faɗa Allah ce faƙulu rabbana lakal hamdu hafiz ibn hajar shi ma ya dan tsoma bakinsa a cikin wani abu yace ba a ruwaito ba fa annabi ya ce a hada guda biyun nan yace ai ya riga ya bambance idan qala al imam sami Allahu liman faqulu ye rabbana wa lakal hamdu ba hada ba to menene zance na karshe abinda nassi ya zo idan an ce sami Allahu liman hamidahu ku ce rabbana walakal hamdu ina magana ne akan mamu fa ina magana akan mai bin liman fa ba mai sallah shi shi kadai ba amma mai yi shi kadai sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu to shi liman fa zai ce rabbana walakal hamdu liman kun gane tambaya ta shi kan ba ya gama aikinsa ba sami Allahu liman hamida ba ya ba ku ba ku ko me za ku ce to shi zai fada ko bai zai fada ba shi ma hafiz ibn hajar ya ce ba a nakalto cewa annabi ya hada biyun ba in ji hafiz ibn hajar ya ce guda ɗaya yake fada me yake cewa sami Allahu liman hamida shi liman kamar yadda mamu an ba shi ɗaya liman ma an ba shi ɗaya to amma fa wannan kar ku manta wannan karatun namu sunansa me fikihu me fikihu fahimta wannan haka wasu suka fahimta da haka haka suke bayar da suke bayar da fatawa to wannan kenan idan mutum ya dago kansa daga rukui zai yi wannan sami Allah liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu to sai matsalar dora hannu yanzu ba mun dago ba yanzu ba mun yi rabana da kalhamdu ba to yanzu ya zamu yi da matsalar in mun dago dora hannu za mu yi a kirshi ko kuma saki wasu malamai suka ce kar a bata lokaci kurin a ba wa mutum zabi yukhayyarul insan ko yukhayyirul insan fal insanu yaktaru ma sha imma an yursila yadayhi wa imma an yaqbida alayhi ko dai mutum ya saki hannun ko kuma ya dora hannu ra'ayi na farko ke me dalilin ku suka ce ai saboda akwai ta'arudul asa ruwayoyi sun zo da yawa da suke ta magana akan wannan su ce ga yadda annabi ya yi ko su ce ai ba a samu riwaya a ce to wai annabi da ya sami Allah wani manhabi da hannunsa a sama yake ko aka sai yake ba wasu suka ce a riƙe hannu wasu suka ce a sake hannu kowanne ba abin da ba a faɗa ba a shek taqiyuddin a cikin sharhul umda yayi magana akan wannan yace ba a so in mutum ya yi sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ya daɗa mayar da hannunsa akan damansa akan hagun ɗinsa me aka yi ce ai wannan ai wannan ba tsayuwa ba ne wannan daidaito ne bayan ya ɗago da garbu ya yi ya ce tsayuwa ai an gama tsayuwa tun a karatun fatiha da sura da haka wannan ba sunansa tsayuwa ba sunansa arraf'u min ar-ruku'a ko ba arraf'u min ar-ruku'i bane dagowa daga ruku'i ne yace tunda dagowa ne daga ruku'i kaga ba daidai suke da mutum yana tsaye kamar yana karatun fatiha ko yana karatun sura ba ina fata ana fahimta yace yace abu na biyu sunna ba ta zo da shi ba a yace a bashin hadisin da yace in ka dago daga ruku'i ka mai da hannunka akan kirjinka a bashi hadisin yace li'anna zamanuhu yasir lokaci ne fa gajere ba wani lokaci ne mai tsawo ba me za a yi yace yahtaju al-insanu ila tahayyu litahayyu ila sujud so ba ake ka kimtsa don zaka tafi sujada to ya za a zo a kara maka wani aiki kuma a ce ka dada dora hannu kuma kai da ake so idan ka dago ka yi shirin tafiya sujada wai kuna tare da ni kuwa ana fahimta wannan dalilan waɗanda suka ce kar a da hannu in an yi sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd kar a mai da hannu akan kirji kenan dalilan su suka ce babu nassin da yace a mayar na biyu cewa akai kai i'tidal kai daidaito kafin ka tafi sujada na uku lokaci ne gajere na hudu kai da kake kokarin yunkurin ka kimtsa ka yi sujada me ya kai ka na daukan hannu ka da dorawa a kirji babbar magana ke ina fata ana fahimta imamun nawawi ya ce maganan cewa wai ɗan gajeren lokaci ne wai ba a wani daɗewa ce a ya ce wal afdalu jawazu italatu zikir ya halatta mutum ya tsawaita zikiri a wannan daidai lokaci ɗin ba bukhari ya rawaito hadisi daga anas dan malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qama hatta naqul nasiya haji bukhari ne ya rawaito anas ce idan annabi ya dago daga ruku'i yana tsayawa ita jira ita jira musa bai sai ce to ko ya manta ne nawawi yace ya za a yi a zo a ce wai wai gajeren lokaci ne sai su kuma waɗancan suka ce ai ba kullum bane to ai fikihun kenan bana suka ce ba kullum ba ne wataran ne kurin sahabbai suka ce annabi ya yi shi kuma nawa ya ca to tun da ya yi ai ya halatta a tsawaita kenan to tun da ku za a daɗe a tsaye to ku aye me a me da hannu a ɗora kan kirci ina fata ana fahimta to um, abin da nake magana shi yanzu haƙuri na yi rukuiku Allahu akbar ina rukuiku sami Allahu liman hamida yanzu wannan hannun ya zama rikici na farko dai kowa dai ya yadda ba za ka makale shi a haka ba haka ne to ba za ka makale shi ba to to za ka sake shi haka suka ce akwai wata riwaya da aka samu mutum yana sallah irin ta annabi yana sallah yana tsaye hannunsa haka suka ce inda annaba a tsaye yake wannan ra'ayi na biyu kenan wanda suka ce me a mai da hannu suka ce inda annaba a tsaye yake to hannunsa yana ina yana kirji da haka rabbana walakal hamdu sai kenan suka ce daidaitu wanda za ka yi na bayan ka ɗago daga rukuni hannunka yana kai saboda riwaya ta zo cewa in dai a tsaye ne a riƙe hannu sai suka tambaye su suka ce yanzu ku da kuka ce kar a mayar da hannun nan yanzu yanzu mutumin da ya yi ruku'i ya ɗago ya yi haka me sunan abin da ya yi tsayuwa ko suka ce tun da ku tsayuwa ne to hannun sai na haka sai suka ce sai suka ce a a ba sunansa tsayuwa ba sunansa arraf'u min ruku'i suka ce sunansa ɗagowa daga ruku'i wato malam rikici ne babba kuma ga lokaci ya gure da haka wasu malamai sun ce matukar annabi a tsaye yake a sallah ina hannunsa yake in dai a tsaye yake a sallah ina hannunsa yake yana kan shi to kaga dan uwa mai yin sallah Allahu akbar haka to sai dai ka je ka nemo a ina ka samu wannan sallar ku fahimta fa annabi ne ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah yanzu mutum ya zo ya sallah Allahu akbar ya saki hannunsa haka to a ina manzo Allah ya ce da ni da annabawan da suka gabace ni duka Allah ya umarce mu idan za mu yi sallah mu ɗauki hannunmu mu ɗora a kan na hagun mu ɗora dama a kan duka da jinkirta sahur da gaggauta buɗe baki wannan sallar ba duk wani annabi da ya sallah haka yake sallah to ina maganar mutum ya kabbara kurin haka wani da ra'ayi ma haka zai zo ya kafe haka yi za ka sha wahala kafin ka nemo hujja kurin ka bi sunna ka huta sai in ta baka hadisi da ya ce ga yadda annabi kai kuma kai sai kamun hadisi kai da wani kame kame wani wani ai lokacin ya je ya addake shi kaza kaza na tsaye kumbura ya saki hannu to kai dukan ka aka yi Allah ya ganar da mu wallahi ni ko sallah na zan bi liman in na ga sanna yadda nasu a sake kai sai ce kai wannan ba dan uwa bane wallahi wallahi sai ji, to ni ba ban ce sallah ba sai ba fa ku fahimce ni ba amma ba daɗi ba daɗi sallar gargajiya ba daɗi kuma wasu sallar fa da gangan fa suke gargajiyantar da ita yanzu kabbaran nan fa Allahu akbar ne amma Allahu akbar da gayya ma yake ka faɗi daidai ka huta kuna tare da ni ko to yanzu wai wannan rikicin ya za mu ƙare da shi ne shi ne malamai na gaya muku tun a farko wasu suka huta suka ce kun wannan rikicin kurin ku bar mai sallah ya zaba ko wata rana ka saki hannu wata rana ka mayar saboda me duk wani ra'ayin da zaka iya riƙewa to za ka iya samun matsala a kansa a ce da kai to miye dalili ko na duk da dai na san akwai binciken malamai da yawa a kan wannan matsalar to amma lokaci ya ƙure mace mu dakata yanzu jama'a mun yi rukui mun dago da garkuyi sai magana sujjada nan kuma insha Allah sai bayan an gama aikin hajji in mun dawo lafiya insha Allah sai a dora Allah ya samu dace. Na? Me na zaɓa? Ka tambayi sarkin ladane na masallaci, Malam Fatul Bari. In na je na ce ga wanda na zaɓa ku je ku ta raddi? Ni duka bi ina yi gaskiya. Saboda ni wannan wallahi yana cikin matsalar da ni dai cikin nan abin da Allah ya sanar da ni har yanzu ni ba da wani dalilin da zan fifita wani akan wani. Har yanzu. eh har yanzu Allah ya mana afuwa bari mu dakata anan insha Allah saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah tabaraka ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh